musulmai ne na yanzu ba sa akan daidai wajen daɗin yadda Allah da annabi ya ce wannan kuma dukan ba mu kwanto akan haka lalle musulmai na yanzu mun saba abubuwa da dama yadda Allah da manzon Allah suka koyar da mu abubuwa dama na ma'amalolinmu a abubuwa da dama na soyayyar addinin a ranmu da yadda za mu taimaka masa ɗin ya sabawa yadda lalle Allah da annabi ɗin suka gaya mana a farkon musulunci da irin wannan sufan ne mu suka nasara kuma in dai musulmai suka saba ka'idar da Allah da manzo suka dora su akai to Allah ma sai ya saba wannan alƙawarin nasarar da ya ba su wanda kuma harfan da annabi yana nan haka ta faru tunda mun gani a yakin Uhud manzo ma fa yana nan karshen kaga kasancewa kan daidai kenan amma da aka saba ka'idar da manzo ya tsara sai zama na Allah ya saba ka'idar ba da nasara shi ba sai ba ya nasara ba saboda musulmai saba to abin da muke kalla a yanzu shine shine lalle mu'minai musulmai a duniya a yanzu mun saba wa da dama daga tsare-tsaren da Allah da manzo suka dora mu akai mun fifita kafirai mun sanya son su a ran mu muna yin abubuwa sabanin yadda haka Allah da Annabi suke so wani abin da larura wani abin da dole to shi sa alƙawarin sai ya saba akan mu amma an mu koma ɗari bisa ɗari yadda Allah ya umarta sai mu ga nasara to wasu malamai sun fasara wannan kuma wannan fasara ta gaskiya sannan kuma wasu malamai sun fasara sun ce a'a ai abin da Allah yake nufi inna la zai nasarar da Allah zai ba mu'mina kan kafirai wato mu'minai mujtami'ina da kafirai mujtami'ina ai da abin da ake ciki yau a duniya din yakar musulunci da ake yi da kin musulmi da ake yi ana yin sa ne ta abu guda biyu na farko ana yin sa ne min wara istar ai har yanzu ba wata daula a yanzu ko amurka nan ko wata daula mai karfi da ta fito a fili ta ce musulunci zan yaƙa na rusa ita tana yin yaƙi ne da musulunci babu ita dai tana yin yaƙi ne da waɗansu ƙasashen musulmi waɗanda suka sabawa waɗansu ƙa'idoji nata tana da ahala tana da waɗansu masoya to tana da waɗansu kuma waɗanda waɗannan a'ada ne suna faɗa da masoyanta to za ta wata yaƙi saboda tabbatar da siyasarta shine kawai amma har yanzu ba wata kasa da a filin ta ce a wannan musuluncin da ake yi da annabi Muhammad fawo shi zamu yaka shi muke yaka shine ba masu to idan kafirai suka hadu musulmi da kalma da cewa Allah da manzon Allah za su yaka sannan su ma musulmi suka da kalma da mujtami'ina muka zama musulunci zamu kare to zamu yi da nasara Allah sunan musulunci yake magana nan kataba Allahu la'aglibanna ana wa rusuli wala yadda Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila to amma sai zamana a yanzu kafirai suna kara dololi ne suna kara kasashe ne suna kara siyasu ne musulmi mun raba kai mun rarrabu muwa muna kara kasashe ne muna kara aqidu ne kamar yadda Ashaq Muhammad al-Ghazali ya faɗa na Masar din nan sai yana jin tsoro fa kada manya manyan du'atu na musulmi su je lahira su ga ba ba su ladan da'awa ba su tambayi Allah ina ladan da'awa Allah ta aika yi kira ne zuwa kungiyarka ba musuluncin annabawa Muhammad kai kira wanda kuma da dama musulmai yanzu muna cikin wannan kodora din duk da ga mutum yana ta ihu kara sunna kai ma kasan me yake nufi kungiya yake nufi kungiyarsa haka ne saka mutum yana ta ihu kara wata mazhaba ka san me yake nufi ba wai mazhaba addinin da annabi Muhammad ya kawo ba kungiyar da yake ciki yake nufi to ba ruwan Allah da kai ko haka Allah musuluncin da annabi Muhammad ya shi yake magana to tunda mun hazzabu to ba mu Allah yake magana ba amma idan mun jama mun zama kalma ɗaya ta musulunci to shi Allah yake magana to wannan ma haka shi ma tafsiri ne lahu wajh yana da wajh mai kyau وكتب إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في العاذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي Allah ya ce kataballahu Allah ya hukunta ya rubuta fil lawil mahfuz Allah ya yi rubutu na kudura an ce kataballahu ba wai an rubuta ba ba wai dole wai rubutu ne aka rubuta ka ji amma kataballahu ai qadallah Allah ya hukunta ya zartar kataballahu la aglibanna Allah ya zartar da cewa dole la aglibanna tabbas ni zan yi nasara ana wa rusuli ni da manzanni na mu za mu yi nasara bil hujja aw bis sayf me ne tara din ko dai idan an zo gwamza yaki tsakanin manzo da kafirai in dai Allah ne ya turo manzon nan manzon ne yake yin nasara idan kuma ba zamanin manzo bane ba kamar yanzu annabawa sun tafi sai salihan al'umma to salihan al'umman nan su ne za su yi nasara bil hujja duk inda kungiyar bata ta kai to Allah za ga ya kayyada akwai wata kungiya ta ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ina ƙara wal jamaa saboda ba ahlus sunna na kungiya nake ni ba ba na ahalus sunna wal jama'a wanda suke taimakon sunnar manzon Allah ta gaske ko a ina take ba sunna cikin wata kungiya ba to duk sanda malaman ƙarya suka yi karfi to Allah sai ya kayyada malamai daga ahalus sunna wal jama'a wanda za su kara addinin manzon Allah to shine ka tabbata la agliban na ana wani su manzanni su nasara in sun yaki ko kuma malamai da za ga Allah ya ba su al hujja wal furqan suna da hujja in aka zauna ga tana da hujja mai karfi da su danne mutane da ke batattu masu bid'a to la'agliban na ana wasu wa rusuli akwai wani babban malamin musulunci a irin nan ko ba komai in magana irin nasarori debate da malaman musulunci suke yi ba su kira izuwa ga musulunci da waɗanda suke adawa da musulunci za ka sun tara hujjoji na rusa musulunci amma layi da an zauna debate da su abin sai baka sha'awa yadda Allah yake ba wa malaman musulunci hujja mai karfi ko wani malamin musulunci a wannan zamanin ba ba ba Ahmad Dida ba malamin mu ne daga malaman musulunci bai mai shura ba yaje debate da ainihin mulhidai masu bautawa masu bautawa a kiristoci da kiristoci a indiya shi malam dan indiya ne kuma a indiya aka yi debate to da aka zo sai su shugabannin ainihin muhatama din mujadala na bangaren kafirai na bangaren su kiristocin sai suka ce masa ai su suna mamaki ma musulmi ya dinga dangancewa addini sai akan gaskiya abin da bai din fa wadan su yi masa irin ihrajin nan ka san akwai kalmomin da yana daga ilmul jadal idan mutum zai yi jidali to sai ya kiyaye kalmomi sai ya kiyaye nafsu tabtun nafs saboda daga hanyoyi nasara a jidali yadda su malamai da suka koya mana shi ne wato akwai al-istibzat akwai kalmomi da shi abokan musu baya son suka kariya mai kamar yadda yanzu makiya suke jiwa mu da yan bid'a ai suna faɗa idan an zo musu suka dau zafi sai ya kasa ba da hujja sai ya zama baka yi nasara ba to wannan istibzat din hanyar jadali to in mutum zai jadal sai ya kware a sanin ilimin jadal to sai suka dauko tsarin jadal da istibzat sai shi shugaban kiristocin yake ce mata ai musulmi ku kuna ban mamaki ma kunin gari a annabi ku ne akan gaskiya annabin da jikansa wanda ya fi so a hadisan ku duka kun faɗa a kashe shi kuma al'ummar ku kashe shi idan akan gaskiya ne in akan gaskiya kuke me yasa ku kashe jikansa wanda ya fi so kuma akan gaskiya ne tunda ya ce ya fi son shi da shi ga yadda suke me yasa Allah bai zo ya kare shi ba kafin shi ba sai shi wannan malam musulmin bai ji haushin wannan tambayar ba sai ce to ai wannan abin da ka faɗa ba abin mamaki bane ba wannan mu yana zama da girman annabin mu saboda lokacin da aka kashe jikan nasa ya ga ubangiji ya kai kara ta ce ya ubangiji an kashe mun jika ita da ya ga ubangiji sai ubangiji ya fashe da kuka ita kuka kuma ita yi kuka ubangiji sai ya sa kuka ita to ai kai jikan ka aka kashe ni kuma kiristoci ɗana sai kashe isa sai wannan malamin kirista ya rasa abin da zai ce kaga shi ya ba shi kalma ne ta istifzazi shi kuma da wannan kalmar istifzazin ya samu gabar da zai kure shi akan cewa annabi isa dan Allah ne wannan shine ilmul jadal kuma shine irin nau'i na hujja da Allah ya ba malamai sai to kaga in ya ga zai shi ubangiji ya ce in dai kai an kashe maka dani an kashe maka jika ne an kashe mun da a kisan nan lalle ɗayan biyu ko dai ya ce ƙarya ne ba kashe annabi isa ba kaga ya rusa ki da kirsanci ce a ƙarya ne ba in ya faɗa haka ko kuma ya ce a ai gari ai dan an kashe annabi isa haka bayan nufin ba Allah baya tare da shi bane ba kaga idan ya faɗa haka ma kaga yana nufin dan an kashe sayyidina Husaini shi ma ka bayan nufin Allah baya tare da manzon Allah bane kaga ba shi da amsa dai a wannan debate din da za a yi ko sai haka to irin waɗannan su ne abin da Allah yake ba wa malamai waɗanda suke taimakon addini na hujja wanda kuma Allah yake faɗa cewa la'aghliban na ana warusu duk da bayan Allah suka zo malamai na kwarai masu yin aiki wajen taimaka addini to za ga Allah yana tare da su da hujja Allah ya taimaka musu kisa ne ce bil hujja aw sai inna Allah qawiyyun aziz Allah haqiqa bi karfin iko ne kuma mabuwayi ne saura aya dai ko la tajidu qauman alhamdulillahi wato nan Allah ya mukabala yadda Allah ya faɗi alam tara illazina tawallaw qauman wadancan sun soyayya ga mutane wadanda ba ƴan uwansa ba yahudawa sun yi soyayya da su wajen cutar musulunci Allah ya faɗi zufofin su ranar lahira ma ƙarya ce wa Allah gashi nan Allah ya faɗi amma makoma su wuta ce Allah ya ce waɗannan mutane su ne hizbu shaidan su ne jama'a shaidan to sai Allah ya maka wala to ga kuma waɗanda zake su kuma sune hizbullah sune su kuma jama'ar Allah yayin da waɗanda su suke soyayya da wani musulmai da su ci musulmai suke hada kai da wani wanda baya tare da su ba jinsu su ba addinin su ba to su kuma waɗannan jama'ar Allah ba sa soyayya da kowa inda yana kin Allah kowa yi shi inda yana kin Allah da manzon Allah Allah sai ya bada misali da abin da yafi komai soyayya a zuciyar mutum abin da mutum yafi son shi a ransa fiye da komai na kusanci su ne iyaye da 'ya'ya da dangi ko ubanka ko ɗanka ko ɗan uwanka na jini ko dangin da ka fito ba wanda ya fi waɗannan kusanci na jini da mutum kuma dole jijiyar shi tana koma musu yana son su to su bayan Allah yayin da su munafukai jama'ar shaitan suke son wani Allah suke haɗa kai da su to su waɗannan jama'ar Allah ba sa son waɗannan ƴan uwan nasu ma in dai sun saba Allah wannan ayar asalin saukarta ta sauka ne akan wata waƙiya ne an ce ta yakin Uhud wanda wasu sahabban manzan Allah suka nuna wata bajinta akan nuna sun fi son Allah da manzan Allah akan iyayensu gashi nan sawi ya kama lan tafsiri sun kawo sun ce ayar nan wa ka ali jama'atin min sahaba ko za ga ta fada yace ruwiya Abdullahi bin Mas'ud fi hadhihi al-aya yace inda Allah yace walau kanu aba'ahu nan yani aba Ubaida bin al-Jarrah Abu Ubaida kutila abahu Abdullahi bin al-Jarrah a yakin aka kashe babansa kuma yana cikin yakin a kuma nan aka kashe babansa abdullahi ibn jarra kuma yayi murna ya kuma cike ya kuma shiga cikin wannan yakin cikin farin ciki saboda baban nasa baya tsawon musulmai idan nan da aka ce aw abnahum yani ababakar siddiq da a ibna yawm badr lil bira sai na abubakar akwai dan sa bai musulunta ba lokacin ranar badar yace fito mi gaba da gaba da a ranar yakin badar wa qala ya rasulullahi da'ani akun fir fir ragalatul ula ya rasulullahi bari mu fara yin kara farko da dana shine Allah ya ce au abna'ahu fa qala lahu rasulullahi matina bi nafsika amma zai ce a'a Abu Bakar muna bukatar ranka bai kamata kai kafta a buga da kai ba au ikhwanahum kuma yani Mus'ab bin Umayr shi kuma qutila akahu Ubayd bin Umayr yawm Uhud ranar Uhud shi kuma anan aka kashe dan uwansa Ubayd bin Umayr nan da ta au ashiratahu yani Umar bin al-Khattab qutila khalahu an kashe dan uwan babarsa al-asi bin hisham bin al-mughira yawm badr wa ali bin abi talib wa hamza wa abu ubaida sayyidina ali da sayyidina hamza da abu ubaida su kuma qatalu bani ammihim sun kashe ɗan uwansu ƴaƴan kanun babansu da shaybatu ibn rabi'a da walid bin itba sun kashe su a ranar yakin badar kaga waɗannan duk sun nuna wata gwaninta kowa a cikin su ya kashe ko kuma ya je yakin da aka ya bada gudunma aka kashe babansa ko ɗansa ko ɗan uwansa saboda ɗaukar ma Allah shi Allah ya tafar da wannan ayar yana yaban su akan wannan aikin dama haka halin mu'minin su inda akan Allah ne to ba sa fifita dangi ba sa fifita ta ko uba Allah ce la tajidu qauma ba za ka taba samun mutane yu'minuna billahi ba za ka taba samun mutane yu'minuna billahi shi ma Allah subhanahu wataala sai fara jumla shi nan bai ce alam tara ila allazina kamar yadda faɗa a wancan alam tara ila allazina tawallaw qauman to sunan bai ce alam tara ila allazina qatalu kaza kaza bai faɗa haka ba sai fara da la tajid qauma ba za ka samu mutane wannan usulun larabar tana ce masa at-tashwiq za ka so ka ci waɗannan mutane ake ni kuma a ina ne ba za a samu wannan mutanen ba sai Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutane yu'minuna billahi wal yawmil akhir ana nufin mutane in dai mutanen nan sun yi imani da Allah da ranar lahira to ba za ka taba samun kuma a daidai wannan halin suna da imani kuma yuwadu na man hada Allah wa rasuluhu wannan almuwadati fi ilal mawadda ne min janbi wato akwai soyayya ta fito daga gurin su zuwa ga mutanen da ba sa san Allah da manzon Allah shine yuwaduna suna yin musayar soyayya da mutanen da su kuma waɗannan mutanen man hadallaha wa rasuluhu mutane ne waɗanda su kuma suka ja layi da Allah da manzon Allah ba ta san Allah ba san manzon Allah to ba za ka taba ganin mutanen da yake muminai ne suna yin musayar soyayya da waɗannan mutanen ba ba zai yiwu ba kaga wannan shine layin alwala wal bara da muka faɗa sosai wannan kaga Aisha ta anata Allah ce yuwaduna sai kawo da fi'ilin muwadati wanda yake ababun mufa'ala wanda mufa'ala kuma yana nufin an ya kuna itiyanul fi'l min janibai min al-tarfai kowane fi'li yayi musharaka fi hududul fi'l soyayya ce mu'minin suna son su a tun daga zuciya ko sai ka daga al-fi'lul qalbi shine al-mawadda fi'li na zuciya ne ma zuciya tana cike da soyayya su su ma waɗancan din zuciya tana cike da soyayya su sabanin muwalati shi muwalati zai yi wa kawai mu'amala ce gaisawa ce sakin fuska ce daidai da irin mu'amala da wannan kafirin yake yi da kai amma tare da cewa wannan kafirin shi ma ba yana yakan musulmi bane shi wannan ba laifi kai amma wannan ranka ne cike da soyayyarsa shi ma ransa cike da soyayyarka sannan kuma alhalin kuma shi san da ake wannan soyayyar yana cikin layin man hada Allah wa rasuluhu yana kin Allah yana kin manzon Allah to mene ba sa yin wannan soyayya Allah ce walau kanu koda kuwa su waɗannan masu kin Allah da manzon Allah da koda kuwa sun zama na aba'ahum koda iyayensu ne da suka haife su ai almu'min na koda su ne iyaye na haihuwa ga waɗannan mu'minai to ba ka taɓa samun mu'minai suna son su ba aw abna'ahum koda ƴaƴansu ne na cikin su aw ikhwanahum koda ƴan uwansu ne na ƴan uwa da jini ya hada su ba ƴan wani addini ba koda ƴan uwansu ne yayyensu ko kannansu na jini inda sun saba Allah mu'minai ba su su aw ashiratahu koda ko su ne dangin su da suka fito da su bal yaqsidunahum bis-su'i wa yuqatilunahum mu'mine za a ga tsakaninsu da su sai kiyayya su yaki wa yuqatilunahum 'ala al-imani za su yake su akan imani kama waka ali jama'atin min as-sahaba kamar yadda haka ne ya faru ga wasu jama'a da sahabbai wannan ayar kaga ta zama na kamar fassara ce ko kuma ya zama na ƴar uwa ce ga ayar suratu bara'a ayar nan ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman kada ku kuskura iyayenku wa ikhwanakum iyayenku da yan uwanku su zama da masoyanku alhali gashi kuna kallon su iyayen naku da yan uwan naku sun zabi kafirci fiye da imani kar ku yi haka wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarattumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu kaga wannan ayat kowace ce iyayenku da ƴan uwanku ƴaƴanku matanku danginku duka dole ku dora a ma'auni in dai suna son wani Allah suna son wani Allah da manzon Allah to ba ku ba su ulaika wanda suka haka suka fifita Allah da annabi aran su kataba fi qulubihimul iman ai allazina la yawadunahum wanda ba sa raba soyayya a ransu da kafirai soyayya ta zuci to kataba fi qulubihimul iman Allah ya tabbatar ai asbata Allah ya tabbatar da imani a zuciyarsu wa ayyadahum kuma Allah ya karfafe su bi ruhin minhu Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi wannan ruhi din yace bi nurin da wani haske minu saboda ruhu yana nufin duk abin da wani abu ne wanda bihi ciwamul hayat ko kamar ruhi a cikin dan adam kaga wani abu ne wanda ba a san hakikaninsa ba amma da shi ne rayuwar da Allah take tabbata to shi ma nan imanin nasu Allah ya karfafa wannan imanin da wani ruhi shi ma yana da wani haske yana da wani irin ruhi da ya karfafa wannan imanin bisa nan ya fasara wannan ruhin da Allah ya ce kamar nur kamar haske ne Allah ya tumke su da shi wai da hiluhum jannatin Allah zai saka musu ya sanya su a cikin gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda wannan aljanna din koramu suna gudana min tahtiha a kashiyar gidan aljanna khalidina fiha in sun shiga aljanna za a kaddara musu dawama a gidan aljanna radiyallahu anhum wa radu anhu wannan shine abin da ya komai a aljanna ba shiga gidan aljanna ba shi za bayan Allah na ƙarshe suke cewa su a aljanna wannan dama suke bukata saboda ita aljanna tana cewa wannan sunan ta jannatul huri wal qusur ita aljanna ana ta faɗa maka akwai gine-gine akwai mata akwai abinci duk shine aljanna shine alhur wal qusur amma abin da yafi komai abin da yafi girma shine Allah da ya faɗa sai ce wa ridwanun minallahi akbar abin da yafi komai girma abin da yafi komai daɗi shine yarda Allah me yarda Allah shine wannan hadisin na Imam Muslim cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya tambaye yan aljanna ce har raditum wannan sakamakon na aljanna yayi muku kun ya ishe ku kun ga musu kun ga aljanna ta yi muku yan aljanna ce ah wa malana la narda ya fa za a ce abun nan bai ba wannan gida ya ishe mu yayi ya za a ce ba mu yadda ba wa kada a hadita na malam tudi a adam min khalika irin wannan nema da ba taɓa wani bawa ba mu wannan aljanna ta yi sai Allah ya ce to ai ni zan baku wani abu ne wanda yafi wannan aljanna wa hillu alaikum ridwani zan baku abin da yafi aljanna ne shi nake nufi ba wannan wa hillu alaikum ridwani fala akhlu alaikum abada zan ce na yadda ku duk da wannan ɗan wannan yadda ba sauka ba da matsala akwai sauran jin daɗi saboda ai a mamin shayin alaihi wajibin ai idan ana cikin kuma aljanna Allah ya ce ya fasa aljanna fa ai ba ne ce Allah me yasa ai ko rana ya fi ayyabi ka ai to yace kuma aljanna ya gama an rufe ta ya zaka yi to sai Allah to zai bar sakafon da yafi uhillu alaikum ridwani zan saukan muku da yarda ta fala akhadu alaikum abada da kun samu wannan yardar to har abadal abadina babu ranar fushi Allah ba zai kara fushi da ku ba Allah ba zai muku azaba ba to shi nan Allah bayan ya faɗa aljanna sai ce radiyallahu anhum wa radu anhu in sun shiga aljanna sun sami yarda Allah wa radu anhu kuma Allah ma ya yarda da su saboda duk bawan Allah da yake a duniya in ba sahabban manzon Allah ba duk wanda ka ce masa radiyallahu anhu to majazan ne duk girman wani bawan Allah a farko a gun ahlus sunna farkon sadrul awwal duk girman sa tabi'ai da salafus salih sai dai a ce wani wani ka ce rahimahullah baban Allah na gwari Allah ya sa shi da rahama amma duk wanda ka ce radiyallahu anhu to sahabban manzon Allah yi sai zamana sai aka samu tajawuzi akwai ci gaba na silsila na a'imma a gurin shi'a akwai ci gaba na iyalan annabi daga sahabban nan a'imma ba su kare ba annabi sallam bayan ja'far Allah ya kara masa yadda akwai dan sa ali bayan ɗansa Ali akwai ɗansa Musa bayan ɗansa Musa haka silsila ta dinga ci gaba to waɗannan Aliyu Rida da ɗansa Musa al-Kazim to duk waɗannan a'imma din mu ma a'imma mu ne ayyan manzon Allah ne to su su ma ba ka da hukunto idan ka ce radiyallahu anhum ba hukunto ai yadda don Allah ne to sai zamana wannan silsila ta yi gaba a'imman Shi'a duk su ma suna bin su da radiyallahu anhum to sai zamana har a lokacin sai aka ɗara bayan Allah na ƙwarai ma sai aka ce gaba su ma tajawuzan ana ce musu radiyallahu anhu saka idan kaga wani mutum na kwarai idan kaga jikan manzon Allah a zamanin baya zamanin karni na baya ba karnin sahabbai ba karni na ba in ka ce mai radiyallahu anhu wannan ta hakikan ne yardajen Allah ne amma wani salihin ba ne ka ce radiyallahu anhu to majazan ne ma'ana kana da kikkiawan zato da sarai zai samu yarda Allah to sai zama da tajawuzan abin ya zama da silsila duk bayan Allah na gari su ma an faɗi sunansu in kuma Allah na gari ana cewa to radiyallahu anhu wannan muna sa musu rai yardardun Allah ne muna musu fatan Allah yardar su to in banda sahabban manzon Allah banda ahalin annabi ahalin gidan manzon Allah duk wanda ce radiyallahu anhu to majazan ne addu'a ce Allah ya yardar shi ko kuma muna da mun ne masa san bawan Allah ne na kwarai muna ta yana cin yardardun Allah banda sahabbai su wannan yardardu ka amma su yan aljanna sunan sun shiga aljanna to su radiyallahu anhu wannan su ta haƙiƙan ne Allah ya ba su yarda da don Allah ne wa anhu su ma sun yarda da sakamakon Allah ai bisa wabi ulaika hizbullah Allah to waɗannan masu wannan sifa din waɗanda ba sa raba soyayya a ransu suna kaunar kafirai ba sa yin haka ba sa jin soyayya kafirai a ransu ta yadda kafiran ma za su aminta da su ne zama tsakanin soyayya ce daga zuciya to masu wannan sifa ulaika hizbullah waɗannan su ne jama'ar Allah yattabi'una amrahu wa yastanibuna nahyahu su ne jama'ar Allah ba su bin umarnin Allah masu hannuwa da hannun Allah ala na am ka faɗa ka ji inna hizballahi haƙiƙa jama'ar Allah humul muflihun wannan sune marabauta alfaizun sune masu yin rinjayi alhamdulillah amin salati goma ga annabi